الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والأولون يقولون من وإن كان لفظها مذكرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى وبلفظ المذكر مراعاة لللفظ وكلاهما من الكلام الفصيح وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها فالأول كقوله ومنهم من يستمع إليه فأفرد الضمير والثاني كقوله ومنهم من يستمعون إليه قال الممثلون للقول الأول يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنن من حديث ابن أبي مليكة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فهذا الدعاء كالتفسير لهذه فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية وأن الله هو الذي يزكي النفوس فتصير باكية فالله هو المزكي والعبد هو المتزكي والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع قالوا والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول كقوله قد أفلح من تزكى وقوله هل لك إلى أن تزكى أي تقبل تزكية الله لك فتزكى قالوا وهذا هو الحق فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله قالوا هذا اختيار ترجمان القرآن بن عباس فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلب قد أفلح من زكى الله نفسه وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه واختاره ابن جرير قالوا ويشعر لهذا القول أيضا قوله في أول السورة فألهمها فجورها وتقواها قالوا وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها وذلك هو معنى التصوير قال أصحاب القول الآخر ظاهر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya da ya boga Allah madauki da ya sake yassare mana haduwa a wannan safiya ta talata takwas ga watan Muharram shekara ta 1440 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine 18 ga watan tara a shekara ta 2018 lissafin miladiya yau kamar da na ambata tarihi shine takwas ga wata ana yadawa ana ta ruda mutane dangane da abin da ya shafi azumin ranar tara ga wata da kuma goma ga wata tasu'a wa ashura musamman a social media wasu su ce talata laraba wasu su ce laraba da alhamis wanda ba ruwan sama da komai a wannan karin sai ya faɗi ya ta yada abin da yake so kullum mu rika lazimtar abin da zai haɗa kanmu a lissafin da kwamitin ganin wata na sarkin musulmi a ya sanar ranar talata da ta wuce shine ɗaya ga wata ko ba haka bane tunda kwaran talata shine ɗaya ga wata in ka lissafa talatar ɗaya ce tun ka zo wata talatar takwas zai zama ba bakwai ba don haka mai sanya azumin taso a gobe laraba zai mai sanya azumin ashura shi kuma jibi alhamis zai a daina rikita mutane kullum abin da zai haɗa kan mutane shine yafi muhimmanci kuma duk da yake ma ba wani saɓani a wannan karin dangane da wata ko ina labarin ganin watan haka yake Allah sa mu dace azumi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana in watan Muharram ya kama yana azumtar mafi yawan kwanakin wannan wata musamman kuma ranar ashura ya yi alkawarin idan Allah maɗauki ya kai shi wani lokaci wato shekara da za ta biyo bayan wani lokaci ya faɗi wannan ya ce in shekara ta zagayo zan yi azumin tara ga wata kafin goma ga wata don saba wa yahudawa wannan dai hadisai mun sha magana akan su kun sha jin su abinda aka sunnanta kenan ba a sunnanta baƙin ciki ba ba a sunanta farin ciki ba bakin ciki irin yadda masu addinin shi'a suke yi da sanya bakin kaya da zaga gari ana zagayawa ana wasu surutai wanda ba su da asali al'adu ne waɗanda ba na musulunci ba aka ɗauko aka cusa a cikin musulmi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana shine yin azumi in dai ana san annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban baitin shugaban ahlul baiti to abin da ya faɗa shine ba zagaye gari da bakin ciki ba bakin ciki da su masu addini shi a suke a wannan karo kasancewar shine watan da aka kashe sayyidina Hussein radiyallahu anhu zulman wa udwan wanda wannan ba abu ne da za a yi bakin ciki har a rika ji kai ciwo ba wanda shi ma kuma kamar yadda za ku gani a wasu ƙasashe suna yi in wannan lokaci ya zo hadda dukan jiki a sa wuka ana yanka yara ƙanana ana yanka musu goshi wai su fidda jini irin yadda Hussaini ya fidda jini asalin wannan harka da ta dukan jiki da ake kira tatsubir da kuma ta bugun kai akwai riwaya da aka ruwaito a littafin shi'a cewa zainab yar ali bin abi talib yar uwar hussein lokacin da aka bata labari cewa an kashe shi ta buga kanta a jikin abun hawanta raƙumi har ta ji ciwo to wannan riwaya ita kaɗai ce duk littafin shi'a suka yi dogara da ita asali duk abin da ba ita ba ƙarin bidi'a ne akan bidi'a to ita kanta majahil da suke cikin waɗanda suka rawaito wannan kissar suna da yawa ba ta da asali ba ta da dalili ko a mizanin shi'a ba ta inganta ba a mizanin ruwayoyi na shi'a shi ko abin da ya shafi dukan jiki ka sa wani abu ka daki jikinka wanda suke kira ta tsibir malamansu na zamanin yanzu sun tabbatar da cewa 'yan shi'a ‘yan asalin indiya su suka shigo musu da shi daga cikin addinin indiya cikin addinin indiya akwai ranar da suke wani biki suna jan ƙasa suna bugun jikinsu da kuma asalin addinin majusanci na mutanen ƙasar farisa wato iran da can kafin zuwa musulunci za sun shigo da su na tsallaka wuta da taka wutar da ƙafa mutum ya shimfiɗa garwashi ya taka da ƙafarsa wai ya sha wahala irin yadda husaini ya sha wani duk wahalar banza ce ba ta da asali ba lada a kai manzan Allah sallallahu alaihi bai ce ayi ba aliyu bai ce ayi ba babu riwaya da ta inganta wallahi daga aliyu ibn abi talib cewa wannan abun addini ne ballantana zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka jama'a bautawa Allah abu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a yi masa da'a wannan shine addinin musulunci duk wanda ba Allah ba manzan Allah bai shar'anta wa mutane su bi wani abu kuma ya zama ba shi da asali daga addinin Allah wannan shine farkon bid'a kuma daga nan har a shiga wani abun daban a yanzu za ku ga abun ya ci gaba ko in ce ya ci baya dan ba ci gaba bane a wasu kasashen an koma yanzu ana yin tafiya mai nisa zuwa Karbala da rarrafe da rarrafe yau a wannan wannan shekarun baya ne da suka wuce da rarrafan yanzu an an ƙara matsowa kuma jan jiki ake yi mutum yana buga kansa a ƙasa yana jan jiki zai wuni yana haka wasu su mutu ana bin su wai da ambulance wanda ya kasa a sa shi a bin nan to jahilcin da kuma maguzancin da ke cikin wannan harkar da kuna ganin abin da ake a wasu ƙasashen da za ka kyamaci wannan abin har abada ba abin da zai haɗa wani naka da shi ba wai kai ba ma saboda da mamaki a ce mutanen da suke da professors wayayyu kaga nan inda ana cewa wayewa ta duniya ka ce dan boko ko yawwa yana nisantar duk abin da yake akwai wauta a ciki da rashin wayewa to sai kai mamakin me shi an ya fada hannun malamin sa duk wani farfesancin sa da ilimin sa da bokon sa duk manta yake sai zama wani katon jahili bawa sai da aka yi da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah ya tsare wannan abun har mu kuma nan da kasar hausa sai rika amfani da wasu al'adu wai a dora wasu kore da menene wai kayan gara fatima za a je a kai fatima ba muharram aka auren ta babban lantana ba abin da ya hada ta da wannan zancen Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya shiryar da su to mu je abin da muke tattaunawa darasinmu na 55 kenan a karatun littafin إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان نمال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى mun tsaya a inda yake magana kan bambanci tsakanin tunda asali a wannan babi na takwas yana magana ne akan tsarkake zuciya tazkiyatul qulubi ko tazkiyatul qulub wato tsarkake zuciya yana kasancewa ne ta hanyar da'a ga Allah da aikata abin da Allah yake so abin da zai yarda da shi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da nafilfili kafin nafilfili aikata farilla da kuma nafilfili to waɗannan su ne abubuwan da za su sa mutum zuciyarsa ta tsarkaka bayan ya mana bayani akan nisantar kallon haramu to sai ya zo kan wata gaba da yake magana akan cewa daga cikin nassoshin da suka go akan wannan magana ta tsarkake zuciya akwai ayoyi guda biyu ko makamancinsu farko Allah maɗauki yana gaya mana ya hana mutum ya tsarkake kansa mun yi magana darasin da ya gabata cewa abinda ake nufi inda Allah maɗauki ke cewa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha da kuma fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa wannan ayoyi guda biyu mazmunin su hani ne kar mutum ya tsarkake kansa to me ake nufi da tsarkake kai mana ya kawo mana cewa abin nufi mutum ya ba da labari ya yaba wa kansa cewa shi tsarkakakke ne wannan shi aka hana ai mun gane wannan to shine ce wannan ayar ko ayoyin suna da bambanci da faɗin Allah maɗaukaki qad aflaha man zakkaha lalle wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta to kun nan yabo ne can kuma hani ne to tunda aka ce ga yabo ga hani dole a samu bambancin fassara to shine sai ce ai wannan abin da ake nufi qad aflaha man tazakka ai qad aflaha man talaba تزكية نفسه بعمل الطاعات واجتناب المعاصي وندا ينمي تركك زوجي ستهنير aikin da'a da nisantar saban Allah to wannan ya rabauta ya samu falahi kun ga akwai asalin wannan daga tata zakka ne talabu tazkiyati bil amali wancan kuma al ikhbaru an zakatin nafsi aw zaka'in nafsi to al-ikhbaru an zaka'in nafsi shine haram karka aikata karka rika cewa ni tsarkakakke ne ni bana kaza ni bana kaza ka daina wannan Allah ya fi ka sanin wane ne mai tsarkin zuciya insha Allah dai kun tuna matsalar inda muka tsaya yawa to sai muka iya fara mana magana kuma akan wannan ayar qad aflaha man zakkaha din yace wa qad tulifa fi dhamir al-marfu'i fi qawlihi zakkaha dumin wannan faqila mana malamai sun sabani da tafsiri domirin rafa'a na fa'ili shi yake nufi wane ne mai fi'ili wanda dama idan idan abu fa'ili ne ai shi ake ma raf'a a ka'idan nahwu ko yawwa to ina domirin raf'an yake komawa ga Allah ko ko ga shi mai aikata abu ma'ana Allah ne ke tsarkake zuciya ko ko ana magana ne akan wanda ya aikata aikin kirki don ya tsarkake zuciyarsa wannan shine kawai sabanin guda biyu nan akwai na uku da ya kawo yace ko ko da dai ma'ana ce tana da kyau to amma ba shine ma'anar ayar ba za mu zo mu ci wasu suka ce huwa lillahi damirun raf'an yana koma ne zuwa ga Allah ai aflahat nafsun zakkaha Allah ma'ana ran da Allah ya tsarkake shi to lalle ya rabauta wa khabat nafsun da saha ran da Allah ya durmusa shi kuwa shi kuma ya tabe ya baci to sai ce waqila wasu kuma sun ce inna dhamira ya'udu ala fa'ili aflaha wa huwa man wasu kuma sun ce fa'ilin da ke cikin aflaha shine wanda aka kawo aka ce man qad aflaha man zakkaha ma'ana man zakka nafsahu qad aflaha kaga fa'ilin kenan man din ne to sawa'un kanat mawsulatan aw mawsufa ko mawsula ce bi ma'ana allazi ko kuma mawsufa ce wadda suna ya biyo bayanta ba jumla ba ta silatul mawsul a ka'idar nahwu sai ce fa inna dhamira law ada ala Allah in ji masu kauli na biyu da a ce lafazin ya koma ko damirin yana koma ne ga ga lafzul jalala to la qala da cewa kenan aka yi qad aflaha man zakkahu ma'ana wanda Allah ya tsarkake shi to ya rabauta wa qad khaba man dassahu kuma wanda Allah ya dirmusar da shi to ya tabe yace da haka za suka ce da haka za a faɗa yanzu kun gane bambancin waɗannan ra'ayoyin guda biyu to za mu tashi inda shi wal awwaluna yaquluna nan ne ko bai yace wal awwaluna masu ra'ayin farko wanda suka ce namir yana koma ga lafz jalala yawwa in kana karanta ka'idojin nahau malamai suna cewa yana da kyau a rika kula da girmama Allah an fahimta yau misali za ka ji ana cewa abin nan misali da ƙa'idojin nahu a ce wannan abun mabniyun lil majhuli ko mabniyun lil majhuli kuma sai ya zama Allah ne aikin to ba a cewa Allah majhuli an fahimta abin wanda a ce mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu kama a ce wa khuliqal insanu da'ifa kaga wannan ba a faɗi waye aikin ba don kabo li irabi karka ce mabniyun lima lil majhuli saboda an san khuliqal insanu wane ne halitti insan Allah to irin waɗannan suna da kyau ladabi haka nan kuma audu dhamiri ala koma wal dhamiri akan karka ce akan alallahi ka fassara da haka ma'ana audun damirin ala labdil jalala saboda lafazin na Allahu shine ake cewa labdul jalala sunan girmamawa ga Allah da irin wannan dai ladubba suna nan da yawa da ya kamata mai darasin na ya rika kula da su duk abin da ya shafi Allah to a rika girmama shi a tsarkake shi daga dangana masa wani abu ko a ce Allah shine maf'ulun bihi wannan shi ma bai dace ba misali an ce maf'ulun bi wanda aka yi aiki a kansa waye aikin kai aga bai dace ba misali kamar ka ce as'alullah ta'ala an ya taqabbala amali ina roƙon Allah madaukaki ya karbi aikin na in ka zo irabiya zaka ce as'alu ko fi'li ne mudari'i haka ne ko yawwa marfu'i litajarrudihi anin nasibi wal jazimi ina fa'ilin ai ana damirin ana as'alu ai ana shine fa'ili yana maf'ulun bihi sai a ce Allah sai a ce shine maf'ulun bihi to in ka zo irin wannan in zaka faɗi sunan Allah din to karka ce masa maf'ulun bihi an fahimci wannan ko to irin waɗannan dai suna nan ka karanta malamai za su yi ma bayani kar mu shiga cikin wannan yanzu a yace wal awwaluna yaqulun masu ra'ayin farko suna cewa man ita man ɗinnan da kuke cewa ita ce fa'ili ko masu ra'ayi na biyu wa in kana labbuha muzakkara duk da cewa lafazinta muzakkari ne ma'ana sigal lamar namiji yazo fa idza waqa'at ala mu'annathin in wan abin da ta auku a kansa mace ne ma'ana lafazi ne da ake laƙinsa a kan abin da yake ba namiji ba to jaza i'adatu dhamiri alaiha bi lafzi mu'annafi ya halatta halacci nan na nahau yawwa ba halacci na shari'a ba kuna ji ana cewa aljawaz al'aqli aljawaz ash-shar'i to aljawaz ash-shar'i ba shi muke zance ba aljawaz al'aqli na ka'idojin nahau to ya halatta i'adatu dhamiri alaiha damirin ya koma kan lafzin mu'annas din nan akan wannan man din bi lafzil mu'annasi da lafazin mace mura'atan lil ma'ana in ana kallon ma'ana mana in ma'ana ake kallo domin in ana zancen lafazi nafsu menene namiji ne ko mace an fahimci abin yanzu a wannan zancen da muke yi قد أفلح من زكاها زكاها دينن zuwa ga wake koma annafsu to shine abin da ke faɗa wannan wa in kana lafzuha mudhakkaran ita man duk da lafazin ta mudhakkar ne fa idza waqa'at ala muannath in ta auku akan muannathi wanda shine a wannan siyakin me muannath din nafsu yawwa to jaza i'adatu dhamiri alaiha bi lafzi muannath ya halatta a da lafaz damirin da zai koma kan man ya zama mu'annafi an lura da ma'ana saboda ma'anar dama man din tana ishara ne zuwa ga wannan mu'annaf din tunda zancen mu'annaf ake in an sa lafazin mu'annaf yayi saboda me ma'anar ake hangowa wa bi lafzil muzakkari mura'atan lil lafzi in kuma an ga dama a sa lafazin muzakkar saboda me man din tunda asalinsa menene muzakkar shi kuma nan an kula da lafazi ne ba an kula da ma'ana ba an fahimta ko ba a fahimta ba to mu je yace wakilahuma min al-kalam al-fasih yace kowanne magana ce mai fasaha daidai ne ba kuskure bane a larabci to zai kawo mana misali inda za ku gane kullum irin wannan ka'idojin ba kawo misali ba baka gane su to ga misali da kuma daga qur'ani وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها a ƙur'ani ya zo lura da lafazin man da kuma ma'anar man an lura da su fal'awwalu inda aka yi magana a kan lafazin man an fahimci abin ba ma'anar ba ka ƙaulihi kamar faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa min man yastami'u ilaika man menene nan misalin da ya kawo mana na jam'i ne da ifradi an fahimci abin? yawwa man asalin man siga ce ta mufradi amma zai iya ɗaukar ma'anar jam'i an gane amma asalinsa siga ce ta mene mufrad ma'ana abu ɗaya singular to sai aka ce wa minhum daga cikinsu man akwai wanda kun gani? yastami'u shi din yake sauraro ilaika zuwa gare ka nan kun ga an yi amfani da yastami'u fi'ili ne mudari'i na mufradi mutum ɗaya an fahimta an mai da shi bamirin ai wa min man yastami'u huwa ilaika yau daga cikinsu akwai wanda yake sauraron ka man din nan kun ganin da aka amfani da ita an kawo fi'ilin da ya kunshi damiri damirin yana kowa abin da damirin kuma na mutum ɗaya ne yana komawa kan man kun ga nan an yi an lura da lafazin man din ne ta cewa ta mutum ɗaya ce an gane wannan fa uf fa afrada dhamira Allah madaukaki sai sanya damirin ya zama mufradi man kuma ya kawo yastami'u wa ina damirin ay huwa yawa wa thani misali na biyu akan wannan har yanzu ka kaulihi ma'ana inda aka yi amfani da aka lura da ma'ana ba lafazi ba shine faɗin Allah mulki da ce wa minhum man yastami'una ilayka kun gane wannan gurin wa minhum sai aka ce man sai kuma aka ce yastami'una ba yastami'u ba an yi amfani da nan me aka yi amfani da shi jam'i saboda me man din lafazinta na mufrad ne amma tana ɗaukar ma'anar jam'i to nan an yi amfani da damirin jam'i saboda lura da ma'anar man ba saboda lafazin man ba ba a gane ba yau ma'ana in ka ɗauki man ita kaɗai kamar da ambata mana damiri ne na me ko in ce ismu abin nan ismu shart ne wanda yana zuwa bi ma'anar ladhi kuma na mutum ɗaya ko na da yawa a asalinsa na mutum ɗaya to a ayar farko Allah madaukaki sai ya kawo fi'ili mudari'i a cikin fi'ili mudari'in akwai damiri mustatir ina yake komawa kan man saboda me an lura da lafazin man din na mufradi ne mutum daya ke magana a wannan aya ta biyu kuma an kawo fi'ili mudari'i wanda ya kunshi me jam'i ma'ana akwai damiri mustatir na jam'i wa minhum man yastami'una hum ilayka to kun ga an yi amfani da zamar lamirin jam'i ya udu ala man tare da cewa man asalin lafazinta in ka kalle ta na me na mufradi ne amma ma'anar aka hanga aka ce yastami'una ba lafazin aka kalla ba da sai a ce yastami'u insha Allah ya bayyana yanzu to ya isa qala al-murajjihuna lil qawl al-awwal to su masu ma'anar nan suna faɗa ne cewa kar ku damu dan an ce kad aflaha man zakkaha damirin ya koma wannan to dama ai ana yin haka ya halatta kar ku damu amma dai Allah ake nufi shine mai tsarkake zuciya su ne masu ra'ayin farko to qala al murajji'una lil qawl al awwal su kuma dai masu cewa wannan ra'ayi na farkon shine yafi wato cewa man dinnan ko in ce fa'ilin marfu'in yana koma zuwa ga lafzul jalala suka ce ya dullu ala sihhati qaulina ma rawahu ahlus sunani akwai hadisi da ahlus sunani suka ruwaito yana nuni akan ingancin zancen mu ra'ayin mu cewa zamirin nan yana koma ga lafzul jalala min hadisi ibn abi mulaikata daga hadisin ibn abi mulaika an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat tace ataitu laylatan nazo a wani dare فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم irin ta fita haka sai ta dawo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daki yana yana sallah cikin sallar sai yana addu'a ya kulu yana cewa rabbi ya ubangiji na a'ti nafsi taqwaha ka baiwa raina taqawatta kaga taqwa ha ba ce taqwa hu ba nan saboda me nafsu menene mace to ba shine dai zancen namu ba fa anan abin da suke so su faɗa shine Allah shine mai tsarkake zuciya shikenan zancen tun daga shi an roƙi Allah cewa ya Allah ka tsarkake mun zuciyata ashe tsarkake zuciya na waye na Allah ne don haka ra'ayin farko shi suke so su karfafa wa zakkiha ya Allah ka tsarkake ta anta khairu man zakkaha ka gani kai ne mafificin mai tsarkake ta anta waliyuha wa maulaha kai ne waliyinta wa maulaha kai ne majibintinta kai ne ubangijinta fa hadha du'a'u sai suka ce wannan addu'ar kaga ka tafsiri li hadhihi al-aya kaman tafsiri ne na wannan aya qad aflaha man zakkaha fallahu huwa al-muzakki lin-nufusi Allah shine mai tsarkake zukata wa anna Allah huwa alladhi yuzakki an-nufusa Allah shine mai tsarkake zukata fatasiru zakiyatan fatasira zakiyatan sai ta zama ita ran ma'ana kun nan so yake ya gaya mana wani abu Allah ne mai tsarkake zuciya in ya tsarkake ta sai ta tsarkaka shine ma'anan fatasira zakiyatan ma'ana yuzakkiha fatazkuru yawwa Allah ne zai tsarkake ta sai ta tsarkaka kun nan abin da ke faɗa an shigo da ku kaulin da kuke faɗa ya ku ma'abuta kauli na biyu cewa ɗan adam shi ake nufi a nan mai tsarkake kansa a'a Allah ne ke tsarkakewa amma shi yana biyayya ne ga tsarkakewar Allah in Allah ya tsarkake sai ya tsarkaka mana Allah ya tsarkake masa zuciya sai ku yana aiki ilim na mutanen kirki yana tsarkake zuciyarsa an fahimci abu mana biyayya yake ga aikin da Allah ya na tsarkake masa zuciya ma'ana kenan asalin komai yana koma zuwa ga Allah فالله هو المزكي والعبد هو المتزكي هنغني يو التزكي طلب الزكاة والتزكية شيني أينهم فئل سألتكي وإن والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع بمبنشي سكان ونن كالمومي دا المزكي دا المتزكي shine bambancin da zaka samu tsakanin wanda yake aikata wani abu da wanda ya bi shi a aikata abu shine al-mutawi' misali ana janka sai ka jawo misali dabba ana janta da igiya mai jan ai shine mai aikin ya ja ta tafi amma takawarta da ta yi da kafarta ai ta yi da'a ne ga jan da aka yi mata bata cije ta yi ta tsaya wuri guda ba to motsin da ta yi na taka kafafu tana gun mai janta ta yi mutawa'a ta yi biyayya ga mai janta to haka nan mutum in Allah ya tsarkake masa zuciya shi kuma yana aikata aikin kirki to aiki yayi mai biyayya ga Allah amma asalin tsarkakewar tawaye ta Allah wannan duka dai dan a karfafa masu ra'ayin farko cewa ضميري أنا كما قال قالوا سيسك والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد كو أبن دي جامك هنكلي آيو يسنغو القرآن أن دنغنا أيكة تسألكي ko tsarkakewa ga zuciyar an dangana shi zuwa ga bawa to abin da ya zo irin wannan huwa bil ma'ana thani duna al-awwal to ta zo ne a wannan ma'anar ta mutawa'a ba ta fa'ili ba shi ne abin da ke nufi a filmene bil ma'ana sani al'awwal wa sani a nan yana magana akan fa'ili da mutsawi inda kun gana gane siyakinsa yawwa dun al'awwal don haka ba zancen farko bane ka kaulihi ma'ana daga cikin ayoyin da suke magana da wannan ma'ana din su ne qad aflaha man tazakka wa qawluhu hallaka wa qawlihi hallaka ila an tazakka wannan kalmomi guda biyu an dangana wa bawa shine mai mai tsarkake kansa to abinda ake nufi Allah ya tsarkake shi shi kuma ya muqawa'a ya bi wannan tsarin da Allah ya bi na tsarkake shi ya aikata aikin kirki ya wannan ra'ayi ya shige ku yayi to mu je mu ga na gaban na'am alaikum salam in iyadi ne yawwa ma'anar abinda ake nufi da taskiyar anan jawuwa zuwa ga tsarkakewar da Allah ya wa bawa sai shi ma ya bi wannan tsarkakewar da Allah ya masa ta asali ya tsarkaka nan kar a koma babin kaddara karka tuno kaulin jabariya ko me kaulin jabariya suna cewa ainihin aiki Allah ne ke yi bawa kawai yana da wani abu da ake ce ma alkasbu alkasbu a fassara ta abu hasan al'ashari wanda shi kirkiro wannan istilahin yana cewa wai kuwa ce gairu mu'assira kuwa ce wace iri gairu mu'assira kamar da babban mutum da ɗan ƙaramin yaro za a haɗu a ɗauki ƙaton dutse babban mutum ɗin shi kaɗai zai iya ɗaukarsa sai yaron ya zo ya dan sa hannu sai ya kara haka ya dan dafa to wannan abin da yaron yayi ai ba shi da tasiri wajen daga dutsen ko amma dai ya taba to wai haka aikin bawa yake da aikin Allah duk aikin da kake yi Allah ne yake kai kawai kasbu kake yi don haka abin da kake ba shi da tasiri wannan mummunar aqida ce da take sa duk laifukan dan adam da yake aikatawa a danganawa Allah ne kaga har suna cewa mutum ba shi da zunubi in ma ya aikata wani laifi gona mummuna a kida to ba kar ka ɗauki wannan fassara ka kai ta wannan gefen ba ta wannan gefen ba amma abin da ake nufi Allah ya kaddara wa mutum tazkiya kuma ya tsarkake shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne za a yassare masa zuwa ga abin da aikata ashe kenan aikin shi yake aikatawa don haka talabu tazkiya ma'ana bil a'mali salihah bil a'mali salihah allati yaqumu biha man al'abd yawwa al'amalu saliha allati yaqumu biha al'abd don haka bawa shi ke aikatawa Allah kuma tawfiqi ya bashi an gane abin insha Allah yawwa to sai shi ai me ake nufi da hallaka an tazakka ai taqbalu tazkiyatallahi laka fatazakka ma'ana fatatazakka zaka karbi tsarkakewar da Allah yake maka sai ka bi shi sai ka tsarkaka ma'ana ka aikata aikin kirki duk wannan zancen suwaye masu ra'ayi na farko suke kuma ba da kamar amsa ga ra'ayi na biyu kalu sai suka ce wa hadha huwa al-haqq wannan shine gaskiya ita ce gaskiya fa innahu la mufliha illa man zakahu Allah babu mai babu mai rabauta sai wanda Allah ya tsarkake shi don haka maganar qad aflaha man zakkaha ma'ana qad aflaha man zakkahu Allah cike nan zancen Allah shine mai tsarkakewa wanda Allah ya tsarkake shi ya bashi gamdakatar ya yi masa gamdakatar ya bashi tawfiki ya tsarkake shi shi kuma ya aikata aikin kirki to ya rabauta qalu har yanzu dai basu gaji ba masu wannan ra'ayi wa hadha ikhtiyaru turjuman alquran wannan shine zabin Abdullah ibn Abbas fa innahu qala fi riwayati Ali ibn Abi Talha wa Ata wal Kalbi hanyoyi ne wannan uku na isnadi zuwa ibn abbas daban-daban akwai hanyar ali ibn abi talha alwalibi da kuma hanyar ata da kuma hanyar alkalbi to duka waɗannan kamar da al-imamu tabari ya rawaito su waɗannan duka riwayoyin a wajen wannan ayar qad aflaha man zakkallahu nafsahu haka ibn abbas ya faɗa yace shine ma'anar qad aflaha man zakkaha an fahimci abin kun ga kenan wannan ya fito da abun ma'ana ƙuru-ƙuru wajen fassara wannan ayar cewa abinda ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai tsarkakewa an gane abu? tare da cewa ina so ku fahimta in aka faɗi ɗaya ra'ayin ba a nufin cewa korewa asalin tsarkakewar kore ta daga Allah ta ɓangaren taufiƙin ta ɓangaren ba da dama ɗin ba ana korewa Allah ba ne su ma masu ra'ayin farko amma abin da ake faɗa su masu ra'ayin farko suna kallon asalin abin da ake nufi dama da qad aflaha man zakkaha ay qama bil a'mali allati tuzakki nafsuhu yawa bi a'mali ta'a abin da ake nufi kenan kamar yadda zamu zo mu zo to ba kare bane wa qala ibn zaid abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga cikin malaman tafsiri ya faɗi wannan bawan Allah in ya ruwaito in aka ruwaito ibn ibn ibn jarir at-tabari a cikin tafsiri yake yana da isnadinsa da yawa cikin kusan duk ayoyin ƙur'ani ko mafi yawansu yana magana da kansa ta tafsiri don shi malamin tafsiri yana ruwaitowa daga babansa shi zaid ibn aslam don shi ma malamin tafsiri to amma shi ɗin a ƙashin kansa da'ifi ne idarawa an abihi haka in ka ga riwayarsa an abihi suna da'afa ta amma in maganarsa ce ya fassara aya da ita to ana karba to nan ra'ayinsa ake faɗa fassararsa ce ga alqur'ani wa qala ibn zaid shi ibn zaid wato abdurrahman din yana cewa qad aflaha man zakkallahu nafsahu kun ga wannan shi mana karfafa zancen masu ra'ayi na farko kamar ya maimaita zancen ibn abbas واختاره ابن جرير وان الرأيين بناء أكن ودن الروايوي نا ابن عباس دنا ابن زيد معنى ابن جرير الطبري يلين جايد يذا بكي cewa wannan shine abin da ake nufi da ayar qad aflaha man zakkaha ay qad aflaha man zakkahu Allah yawa ko man zakallahu nafsahu qalu har yanzu dai basu gaji ba suka ce ويشهد لهذا القول أيضا قوله في أول السورة فإن الله من أحكي أفرقا سورة الشمس وأن وأن آية قد أفلح من زكاها تكي تكنت yana karfafa mana wannan zance yana zama shaida domin dama ai Allah ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ne ya mata ilhami ya kimsa mata taqawarta da fajircinta ita rai kaga wannan yana karfafa kenan ashe tsarkakewar ma daga gare shi take shine mai duk yana karfafa wannan ra'ayin ko qalu aidan qalu kai suka ce wa aidan har yanzu dai fa innahu subhanahu akhbara annahu khaliqun nafsi wa sifatiha kuma dai Allah madaki ya ba mu labari dama ai shine mahalicin ran da siffar ran shi ya halicci ran shi ya halicci siffar nan siffofinta na aikin kirki da aikin banza duk Allah ne ya halicce su wa dhalika huwa ma'ana taswiya wannan shine ma'anar taswiya fasawaha da Allah madauke faɗa a cikin wannan dai sura din to abinda ake mai fasawaha shine ya halicce ta ya halicci siffofinta ya daidaita ta ta kyau ta bayyana an fahimci wannan zancen to sun kwalkwale masu wannan ra'ayin sun gama fito da hujjojinsu wa qala ashabul qawli al-akhar su kuma masu ra'ayi na biyu wanne cewa dan adam qad aflaha man zakkaha ana nufin man din nan wanda aka dangana wa aflaha to shine wanda aka dangana wa zakkaha mana wanda ya tsarkake kansa da kansa ta hanyar aikata aikin kirki kad aflaha to ya rabauta tafsiri daɗi ne shi yana fito ma sai ka ji ka san ka fahimci qur'ani kuma ana musamman ana haɗa ka da maganganun malamai magabata to masu wannan ra'ayi suna cewa zahirul kalami wa nazmuhu sahihu zahirin maganar in ka kalle ta wannan qad aflaha man zakkaha da kuma tsarin maganar shine nazmu tsarin maganar ingantaccen tsarin maganar yaqtadi yana hukunta mu dauki an yauda damir cewa wannan damiri yaudu ala man cewa damiri na koma kan man ta cikin aflaha wanda aka dangana wa kai aflaha ai aflaha man zakka nafsahu wanda ya tsarkake kansa ta hanyar aikata aikin kirki lalle ya tsarkaka ya ya rabauta suka ce hadha huwa al-mafhumul mutabadir wannan shine mafhumin abinda za a fahimta wanda zai zo wa mutum kokolwa shine al-mutabadir ila dhihn ila al-fahm farkon fahimtar da zaka fara yi akan abu shi ake nufi abinda zai mubadara shine abinda zai zo maka fahimtar farko da gaggawa bal suka ce kai ba ma wai zancen ita ke fara zuwa ba la ya kadu yufhamu ghairuhu ba zai yi ba abu ne manesanci a ce an fahimci wata ma'anar ma ba wannan ba abin ya girmama in ka lura da abin da aka kawo a baya ko kama idza qulta kamar idan kace ne hadhihi jariyatun qad rabiha man ishtaraha wannan baiwa ce ku yanga ce lalle wanda ya saye ta ya rabauta kamar haka ne qad rabiha man ishtaraha kaga man ishtaraha ba da ka je ka danganawa ubangiji subhanahu wataala ka ce shine ya shar wanda yayi ainihin sayan shi ake nufi dan haka tazkiyatun nufusin ma wanda yayi ta shi ake danganawa to yaya wanne ne fi karfi na'am dan ma Allah ne yi shi shi yasa nake nake faɗa mana in ka koma gaba ɗaya da waccan ma'anar da wannan duk za a iya tawfiki tsakanin su cewa wancan ga abin da ake nufi wannan kuma ga abin da ake nufi ana in ana zancen khalqan wa insha'an wa tawfiqan to wannan ba me yi sai Allah ko ba haka ba in ana zancen sababan wa taqarruban to kuma ba me yin sa wannan waye me yi bawa ne ke don haka in ka ce qad aflaha man zakkaha in ana ishara zuwa ga khalqan wa insha'an to ana nufin Allah shine ya tsarkake duk rai kamar yadda shi ya halitta duk rai yawa in kuma ana nufin samar da sababin da zai sa a samu tsarki to waye ke yi bawa ne sababi shi ke aikata sababi domin ko da ma an dangana masa aiki kuma bina'an ala sababi yu'jar za a bashi lada ran kiyama da aka ba rikici duk a cikin abu amma dai an karu a tafsiri to sai kuma yake cewa wani misalin har yanzu wa salatun qad sa'ida man sallaha ga wata sallah duk wanda ya sallace ta yayi sa'a ya ci nasara kaga shi ma wannan ba dama shi nan abin da ke faɗa in ka karanta wannan jumlar da ta gabata jariyatun ko qad rabiha man ishtaraha zaka iya fahimtar a dangana wa Allah wani abu anan shine abin da ke nuna da qad la yakadu yufhamu ghayruhu to sai dauki irin wannan sai ba wannan qad aflaha man zakaha ma ita ma haka take kuru koi ana dangana wa bawa ne cewa yana aikata abubuwan da za su tsarkake shi kamar yadda wannan sallah ita ma kaga ba a cewa Allah ne ya sallah sai dai a ce salatun qad sa'ida man sallaha wanda ya sallace ta ya rabauta to ita ma kad aflaha man zakkaha ma'ana su ɗaya da wannan in ji masu wannan ra'ayi wa dallatun qad khaba man awaha tsintuwa wanda ya koye ta ya taɓe kamar tsuntuwar makka ya ɓoye ta bai ci giya ba wanda ya ɓoye ta ya ƙi yin ci giya to ya taɓe shi ne ma'anar bala ko ka tsinci wani abu kawai ka ɓoye a gida ai kun ga wanda ya ɓoye tsuntuwa bai ci giya ba ya yi mai ba ya taɓe ya yi hasara wa nadha'iru zalika yace da makamancin waɗannan ba dama irin wannan ka bashi fassarar da ba wannan ba cewa bawa shine ke yin wannan abu qalu sai suka ce in mun zo kan alarabci kuma wan nafsu mu'annatha lafazin nafsu mu'annath ne فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام ده لفظ كو ضمير ينا كو ما ga لفظ الجلاله ga Allah madaukaki lakana wajhul kalami to da fuskar zancen za ta zama kamar a ce ne qad aflahat nafsun zakkaha wata rai wadda zakkaha ai zakkaha Allah wadda Allah ya tsarkaka aflahat to da haka za a faɗa au ko kuma a ce aflahat man zakkaha sai a kawo ta'u to wannan yana kawo mana abin da suka faɗa ne na hujja dangane da zamiri ya zama mu'annafi a sa masa ta'un ta ta'nifi wadda su masu ra'ayin farko har sun ba da amsa akai an mun karanta kuna tare da ni da zuba mun karanta ba cewa ita nafsu wa in kana lafzuha mu'annafan amma kuma kaza da kaza da kaza yace jaza audu dhamiri ilaiha saboda me bi itibari lafziha ahyanan wa bi itibari ma'naha ahyanan ai mun karanta wannan ko to wannan amsa ce ga wannan ra'ayin da suka kawo yanzu yau ba jeranta abubuwan ya ba da sai ya kawo wannan sai ya kawo wancan da ya fara kawowa a sina'a da irin ta malam ibn qayyim mashhuri ne shi irin wannan sosai a wurinsa ya kawo shubuha kafin ya kawo amsarta nan kuma ya gabatar da amsar kafin ya kawo shubuhar saboda ya raba masu kaulin ya fara zancen masu kauli na farko ya kwalkwale dalilansu sannan kuma ya kawo wannan na biyu a sai ke cewa qalu wan nafsu mu'annatha falau 'ada ad-dhamiru 'ala Allah subhanahu lakana wajhu al-kalami qad aflahat nafsun zakkaha aw aflahat man zakkaha liwuqu'i man 'ala an-nafsi saboda man tana magana ne akan an-nafsu insha Allah kun gane saboda mun san amsar da ta gabata qalu suka ce har yanzu wa in jaza tafrighu al-fi'li min at-ta'i li ajli lafzi man har yanzu dai kamar wancan ka iya cewa kuma kamar amsar wancan abin suke bayarwa yawwa in ma ya halatta tafrihul fi'li min at-ta'i ma'ana fi'li a cire masa ta'un a cire shine tafrihu yawwa a raba shi da ta'un ta ta'anifi li ajli lafzi man saboda alura da lafazin man saboda shi mufradi ne kuma muzakkar an gane kama ta qulu qad aflaha man qamat min kunna ya halatta قد أفلح من قامت من كنا أنا لن تماتا أشي قد أفلح من قامت من كنا بأشي قد أفلحت من قامت من كنا با أي كنا فهمت دي كوما سو فهمت العربسي يوما تسيتي كما دعك فتوانا يا هلتا فذلك حيث لا يقع اشتباه والتباس أنا ين هكني idan babu rikici a siyakin zance an gane ana yin haka ne wancan abin da kuka faɗa na cewa jaza kaza da kaza da kaza i ana yin wannan ne in babu rikici dole magana kun ga zamu fahimci amsa ce ta wancan magana ta ashabul qawl al-awwal yawwa ba abu ne da ya riga dalilin sa ba sai ce fa idza waqa al-ishtibahu amma fa in akwai rikici wani abu da zai sa a kasa gane zancen lam yakun buddun min dhikri ma yuziluhu to babu makawa sai an faɗi abin da zai gusar da wannan ishtibahin shine a faɗi wannan ta'un din an gani don haka dole mu kaddara cewa ta'un din tana nan ana nufin man zakka ana nufin bawa shine qalu sai suka ce wa man ita kuma man din nan hanzu shi gaba da bayanin su ne mausula ce bi ma'ana allazi walau qila qad aflaha allazi zakkaha Allahu lam yakun ja'izan tunda man mausuli ne mausula ce kuma ma'anarta shine allazi to inda an ce qad aflaha allazi zakkaha to nan a larabce ba daidai bane suka ce dan me li'audu dhamiri almu'annath ala allazi domin gashi dhamirin mu'annath ya komo kan lafazin allazi allazi ko namiji ne ba za a bata ma'anar mace ba wa huwa muzakkar gashi ce namiji ne qalu wa huwa subhanahu qasada nisbatal falahi ila sahibin nafsi Allah ko abin da yake nufi kad aflaha man zakkaha yana so ya dangana shi mene nisbatal falahi shi rabauta din ne zuwa ga sahibun nafsi asalin zancen so ake ai zancen tazkiya ko ko ai zancen falahi in ka duba siyakin da Allah mulki ke magana kuna fahimtar zancen ko ba fahimta asalin abin da Allah mulki yake so ya faɗa da yace qad aflaha man zakkaha stress din in ka san mu koma wani zancen kuma gun masu turanci akwai inda ake cewa inda stress yake a ƙarfin magana a ina take asalin abin da ake so a faɗa shine ana so a ba mu labarin cewa rai ya rabauta ko ko Allah ya tsarkake rai ko ko ɗan adam ya tsarkake ransa labarin asali shine rabauta ake so a ba mu labari shi yasa ya fara da ita qad aflaha ko wane ne aflaha sai aka kawo sahibun nafsi shine wanda yake aflah to sahibun nafsin kuma ya zo mausufa an fahimci abin ya zo da sifar cewa shine wanda wato ya aikata abinda ya jawo abinda ya same shi ma'ana ya aikata tsarkakewa ga kansa don haka Allah maɗaukaki qasada nisbatal falahi ila sahibin nafsi idza zakka nafsahu shine abinda asali yake so ya gaya mana idan mutum ya tsarkake ransa to an dangana masa falahi wani hada farrazal fi'ila min ta'i shi yasa fi'ilin babu ta'i a ciki ba a ce qad aflahat nafsun zakkaha ba da an faɗi wannan to shikenan dama lafazin jalala zai koma shi zamiri shi an fahimci abin yawa wa utiya biman allati hiya bi ma'anar ladhi shi sai aka zo da man wanda ita ke ma'anarta shine alladhi to malam ibnu qayyim sai ce wa hadha alladhi alayhi jumhurul mufassirin hatta ashab ibn abbas wannan shine ra'ayin mafi yawan masu tafsiri malaman tafsiri har ɗaliban ibn abbas to yanzu za a ga wannan jan duk maganganun da kuka ji hujjojinsu ko wanne ne yanzu ya fi ko a matsayin ku na malaman tafsiri ko ko masu sauraron magana da tafi daɗi tsayi alhamdulillah an wasa kwakwalwa an ji tafsiri sai ce wa qala qatada dama qatadatu ya ce qad aflaha man zakkaha ma'ana man amila khairan zakkaha bi ta'ati Allah wanda ya aikata aikin alheri ya tsarkake zuciyarsa da da'ar Allah shi kurukuru ne ba ba rikici a fahimci haka wa qala aidan har yanzu qatada ya ce قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح ngani wanda ya tsarkake kansa da aikin kirki aflaha ya rabauta yanzu wanne za ku fi zaɓa ra'ayi na biyun nan ya fi yawa musamman Allah maɗauki a siyaƙin zancensa yana fi maƙami ta'asilin maganar rabauta rabauta kuma da ba da lada yana da alaƙa ne لمن فعل الأسباب وفعل الأسباب إنما تكون من العبد إنما يكون من العبد باء كف حجة دا أيكن ألا وجن يبن باوا دا كما باش لادا أما أنا كف حجة دا أيكن باوا وجن أبيوا باوا لادا كما أيبا مس أم فهمشي wannan zancen da haka wannan kaulin ya fi amma fa ba a matsayina na malamin tafsiri ba ba ka kawo maganar ibnu abbas ka kawo maganar waɗannan kuma ka ce kai ma gana ka ba amma dai wannan la'alla ya fi kama hankali ga mu ƙananan ɗaliban ilimi na wannan shine nace karka kai ta babin kaddara wancan ababin kaddara ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah wannan ababin kaddara ne wannan yana nuna faɗi da girma da ƙarfin ikon Allah da ganin damarsa cewa duk abin da kuke yi yana koma ne zuwa ga ganin damar Allah wannan bai saba ma wannan zancen da muke ba domin dama shi aikin bawa in dai kana so ma musamman ka fita daga cikin rikicin masu jabariya to ka faɗi wannan ƙaulin na biyu ba za ka samu rikici ba duk inda za ka dangana aiki ga mai shi musamman a babin da za a bashi lada ko a bashi alhaki to ka tsaya kan cewa ɗan adam ne ya aikinsa an fahimci abin tare da cewa aikin nasa da shi ɗin duk a cikin halittar Allah suke an fahimci abin insha Allah yawwa ma'ana ka haɗo da babin ƙaddara ɗin duk za ka fita lafiya in ka ɗauki wannan ra'ayin na farko Allah sa ana ganewa wa qala al-hasan to an ce lokaci ya matso na so ku da mu gama maganar ibn qutayban nan wa qala al-hasan al-hasan al-basri yana cewa قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وعملها على طاعة الله نقول ديك يا قال فتو من دون رأي نبي يوا قد أفلح من زكى نفسه وان دي كيلان فأصلحها يجارات وحملها على طاعة الله يدو كيتا تأيك تأيك أيك وقد خ... وتونا يا ربوتا وقد خاب من أهلكها وان يا هلك كان يا هلك رنسا wa hamalaha ala ma'asiyati Allah ya dauke ran ya rika aikata aikin sabo to shi kuma wannan khaba ya tabi ya halaka kun ga wannan ya fito mana da ra'ayin nan na biyu uru uru shi ma da haka yanzu ga kaulin qatada guda biyu ga kaulin al-Hasan al-Basri fi muqabili wancan kauli na Ibn Abbas da Ibn Zaidi kamar yadda ya kawo to ga wani dogon zancen shi ma mai buƙatar bayani kuma lokaci yayi amma kuma da mun ƙara babin nan lokacin dole a haƙura? tsaye za mu tashi kan ƙalabin ƙutai bata yuridu aflaha man zakka nafsahu ai an maha wa alaha bi ta'ati wal birri duk dai fi wajen siyakin fassarar wannan aya to insha Allah ta'ala za mu tsaya anan din ya zama shine darasin mu na 56 insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya sare mana fahimta mai kyau ya dora mu akan fahimta mai kyau ya ba mu aiki akan fahimta mai kyau wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka na'am ai duk wata hujja da za a yi amfani da ita ta inganta aqidar ahlus sunna a babin kaddara turaddi ce alal janibain fi waqtin wahid dama an ka fahimci ka'idar imani da kaddara haka zaka fahimta ta bangaren masu danganawa Allah subhanahu wa ta'ala kowane aiki mummuna da kyakkyawa a ce shi ne ya yi bawa bai komai ba su ne ‘yan jabariya to wannan ayar za ta yi musu raddi akan cewa Allah ba shi ne aiki ma kuma ga ƙauli na biyu raddi ne ga su masu wannan ra'ayi ta ɓangaren kuma masu danganawa bawa shi kaɗai ke da istiklaliya ma'ana yana da independence na aikata duk abin da ya ga dama ya aikata ba ruwan Allah a ciki wanda shine ƙaulin yan ƙadariya mu'tazilawa to shi kuma ra'ayi na farko raddi ne gare su cewa ai ba mai yin komai sai Allah don haka ba ɗan adam inda zai tsarkaku in ba da Allah ba ma'ana Allah ne ke tsarkake shi don haka ayar za ta zama raddi ga waɗancan ga kuma waɗannan baki ɗaya an fahimta insha Allah